shine kuma yake yare mummuna daga barin wanda yake cikin muni ko waninsa waye da alukun kuma shi ubangiji Allah shine yake sanya ku kulafa alardi wato alifofi a ban ƙasa ma'ana yake alifantar da bayan wannan sun shuɗe waɗannan su zo da shugabanninsu bayan wannan wannan masu zo haka Allah shi yake ta yin wannan wa ba waɗannan sai waɗannan waɗannan sun tafi haka za ka ga Allah yake yi idan ma ka zo gida ka duba sai ka ga cin unguwa ce ka shigo za ka samu da cijai kakanni ga sunan su ma ga 'ya'yansa nan ana nan ana nan sai ka ga waɗannan manyan babu ko ɗaya duk sun tafi 'ya'yan kuma sun zama su ne manya a unguwa su ne kuma iyaye sun zama hulafa kenan a wannan wajen waɗancan kuma sun shuɗe shine karna ba da karni jama'atun ba da jama'a ba gani shugabanni su masu zo aka waɗannan sai ka samu gida da cijin sun ƙare kakannin 'ya'yan ma sun ƙare sai jikoki sun zo haka haka Allah ta wara ko ta shi ne Allah ke tambaya ba shi ke yin wannan ba ai lahumma Allah shin ko akwai wani ubangiji ne tare da Allah da yake iya yin haka Allah babu sai kai Allah kai mana mai kyau kalilan kaɗan ne ma ƙwarai daga cikin bayi ma wa ƙwarai ta zakaru na suke wato ainihin duban haka su wa'azantu da sanin wahadaniyar Allah.
Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatih. أإلههم مع الله تعالى الله عما يشركون
ainihin wane ne ne hadikun yake shiryatar da ku ya ku bayi zuwa abubuwan muradinku idan shirya ce ta hanya mai kyau babu mai yi wa bayi haka sai Allah ka ga wani batacce da hankalinsa ba ruwansa da harka Allah wasu kuma ka gansu da hankalinsu amma suna rike da Allah Allah ka samu ne to wannan shirya ta farko kenan ba mai yin shirya ya ba da daidai sai Allah ga bayi sannan kuma a manyan halikun wanda yake shiwa shin ba uwa ke shiryatar da ku ya ku bayi zuwa neman abin bukatar ku mana abin da kuka dosa na rayuwa kuke so ku kai wa yake shiryar da ku zuwa wannan sai ce sai ka misali cewa man yahdikum fi zulumatil barri wal bahri wa yake shiryatar da ku idan kuna cikin tafiyoyin ku a duhun nan na dandare har kasa kun shiga daji kun ke hanya kuna tafiya wal bahri da kuma kogi cikin dare kuna tafiya a ruwa ko a daji ko wa yake shiryatar da ku ku gane hanya har ku san wajen da za ku je ku je garin da za ku je ku sauka wai rasulu kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake aiko da arriyaha iskoki basharan wato baina dai rahmati bashari ne na bushara bushran suna masu bushara iskoki ga bayi cewa bayan wannan iskar to rahamar Allah tana tafi shine ruwa sai ka ji iska to bushara ce ku shirya Allah zai yi alhairi ruwa zai so ai lahumma Allah shin akwai wani ubangiji Allah ba Allah ba tare da Allah wanda yake irin yake irin yake yin waɗannan ayyuka ka ɗau hanya ka kama tafiya kai kaɗai ka ko ka da jama'a kun kama hanya za ku tafi kuma kun san garin da za ku je ya shiryar da ku sai ba shi ku kama hanya sai ga ku a garin wannan Allah kaɗai yake iya yin wannan in ba haka ba ka tashi daga gari zuwa gari in bai kidimar da ka abin aka aka baka a kidima ina ka san ina za ka je to kuma shari'a ta Allah ka ganka akan tafarkin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma baiwa ce ta Allah sannan kuma bugu da ƙari ya ce shi kuma shi ne da yake wake wa yake aiko iskoki si kaji iska ta taso ku samu bishara gare ku cewa bayan iskan nan ko gaba gare ta ruwa zai zo sai kuma a gama iska kuma sai ruwa ya sauka komai kuma ya zamanto wato shine Allah tabaraka ta'ala yace wato ainihin ta'ala Allah ubangiji Allah ya girmama ya ɗaukaka amma shirkuna da abin da suke wato yin shirka da shi suke tarayya da shi cikin bauta su ne gumaka
amman yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardh أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين shin yanzu wane ne yabda'ul khalqa yake farar da halitta ne ta halitta ainihin a cikin mahaifa da ainihin na ɗan adam ko kuma na dukkanin abin halitta babu mai wannan su mai ido sannan kuma in an halicci mutum an an wato fito da shi kuma ya rayu in ya gama rayuwa kuma ya mutu sannan Allah ya daɗa tashinsa kuma ya dawo da shi zuwa ainihin hukunci na alkiyama Allah yana daɗa tashin matattu kuma farar da halitta da rayawa ba mai yi sai Allah sannan kuma ya dawo da matattu su tashi shi ma wake yin wannan ba mai yi sai Allah wa man yarzuqukum min as-sama'i wai wa ku bayi wane ne yake arzuta ku ne daga samai a bada ruwa wal ardi kuma ya arzuta ku daga ƙasa ku je ku haƙi ma'adanai ko ruwa ya jika ƙasa ku shuka ku samu arziki tsirrai su fito a ilahun ma'alla shin yalla akwai wani ubangiji tare da wannan allah da yake aikata wannan jawabi babu wani ubangiji tare da shi allah shi kadai ne kul to ga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatu burhanakum to ku zo da dalilinku da hujjojinku akan cewa Allah yana da abokin tarayya in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne cikin wato shirka ku da Allah قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون
kul faɗa musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato ka ce babu wani a cikin sammai ko kasai da ya san gaibin Allah abinda Allah ya ɓoye ba mai sani illallahu sai Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yash'uruna su ko kafiran maka ba sa sanin haka ba san da haka ba su kawai duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan raini da hasara su ƙaryata to la yash'uruna babu suna yin sani ayyana yubasuna wato lokacin da ake yin tashi na alkiyama da za a tashe suna ta kurawa manzon Allah ka ce akwai tashi akwai kiyama to yaushe ne wani date ne ran yaushe ne to akan wannan ne Allah tabaraka ta'ala ya ce to ai da wanda yake sammai da wanda yake kasai ba wanda ya san wannan date gaya musu haka kawai ya rasulullahi gaya musu kakka faɗi sirrin Allah ba wanda ya sani sai Allah ko sai manzansa ko amma Allah ya ce gaya musu ai wannan sanin irin buku ba su yi sani da cewa ba wanda ya san wannan ba sai Allah بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون bari riskar da su wato ainihin sanin su na lahira wannan na ranar alkiyama zuwanta wannan lamari ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah tambaye su su mana a bisa lokacin zuwa inda za ka tambaye su su ma ba su sani ba shine riskar wato da su cewa ilimin wannan na ranar lahira Allah ne ya sani balbari humsu sun dai tabbata ne fi shakin cikin wato kokonto min ha daga alkiyama shi sa suke ta tambaya cewar ainihin yaushe ne a ba su date wani lokaci ne to riskar musu da sanin wannan ba sai Allah su ma an sun ce sun sani to su su kawo mana a gani ko kwantan abin suke da karyatawa suna ganin ba haka ba ne ba zai zo ba shi sa suke ta tambayar ka ya rasulallah bal bari hum haƙiƙa su amuna makafin zuciya ne basan da basu ba sa gani ana mina daga wato alkiyama sun makance ba sa gani وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا inna la mukhrajun to yace kuma wato alal ladina kafaru waɗannan da suka yi kafirci akan inkarin alkiyama da kuma kin yarda da aikin da Allah yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama suna cewa a idza kunna turaban shin yanzu mu idan muka mutu muka zama turbaya muka radattike a ƙasa wa aba'una da iyayenmu la mukhrajuna kuma za a tashe mu daga kaburbura mu fito muna masu rai laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwalin suka ce hakika mu da iyayenmu da suka gabace mu tuntuni wato mun saba alkawarin faɗin wannan abin da ake faɗa ba wani abu bane in haza bai zama wani abu ba illa asadirul awwali na fashe sai wato tatsuniyoyi na mutanen farko cewa wai za a yi tashin alkiyama ko mutum zai mutu za a tashe shi wato ilina an alkawarantar da mu kuma an sabantar da mu tuntuntunin mu da iyayenmu kan cewa kawai wannan tatsuniyoyi ne can yayi da kakanni mun suna faɗa cewa wannan ƙarya ne qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin Allah ya ce ga musu ya rasulullahi mutanen maka ce ne musu wato su yi tafiya fil ardi a cikin ban ƙasa fanzuru kuma ku duba kaifa kana aqibatul mujrimina waya ƙarshen masu wato mujirmanci na yankari wato ainihin ya kasance ne masu yankarin Allah da kuma alkiyama kafin ku to ya lamarinsu ya kasance ya halakarsu take wala tahzan alaihim wala takun fi baitin mimma yamkurun Allah ya ce wannan kuma Allah na haƙwaƙwartar da manzon Allah ne lallashi ne Allah ce ya Rasulallah la ta'zan alaihim kada kai bakin ciki da bacin rai a kansu mana akan abubuwan da suke ainihin fada da abubuwan da suke maka inkari na kin yarda da abin da ainihin Allah ya aiko ka da shi sannan wala takun kar ka kasance wato fi dikin cikin kuncin zuciya mimma yamkuruna da abin da suka kasance suna wato makirtar da shi suna aikata shi na daga sharrori gare ka
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين suna faɗa ga manzon Allah da sahabbansa mu'minai suna faɗa gare su su kafirai su ce wai mata hazal wado yaushe ne wannan alƙawari na azabar da za a yi mana ku gaya mana yaushe ne in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya a cikinsa
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل يا موسى يا رسول الله كتي أبو فيا كسنت زمن تو ردف لكم ينا ميغويوا غريكم أنا ينا دب دكو أزابر تاكو سفا kuke nema kuke tambaya wato ainihin radifa lakum ba'rul ladhi tasta'jiluna ba'run abinda kuke wato ainihin gaggautawa yaushe ne yaushe ne to abin fa ya fi kusa ko mun gaya muku azaban nan bishi da ta duniya da ta lahira ta duniya a karkashe su a yaƙi a ribace su su zama bayi ta lahira kuma Allah ya damƙe su sun shiga cikin ta kenan har abada kunyata da bala'i ba su ba ganin wato daidai to shine Allah ya ce gaya musu abin ya kusanta ba to wannan ko kusancin a lokacin an kusa fita badar ne musibar ta kusa azabar da kuke nema ta kusa lokaci kaɗan shikenan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddara fita sai aka je yakin badar duk waɗannan marasa kunya aka yayyanke su baki ɗaya aka karkashe su wanda suka yi saura kuma da aka kame su aka daddaure su suka zama bayi kaga azaba ta zo kenan
kullu na'am wa in wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun hakika ubangijin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ladhu fadlin ma abocin farala ne a bisa mutane daga cikin falalar da Allah ya yi wa mutanen makka kafiran nan ya jinkirta musu a ƙuba ba kakka masu da wuri ba an jinkirta musu sannan aka zo aka yi musu azabar sannan kuma aka kuma jinkirta musu wata sai lahira kuma amma walakin na aksara um sai dai hakika mafi yawa yawan su la yashkuruna ba sa gode wa farala Allah da ya akan su wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun hakika ubangijin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallahi la ya'lamu yana mai sanin ma tukinnu suduruhum abinda wato zukatansu ta boye na zuciya kuma yu'linuna da kuma abinda suke bayyanawa a harshen su
wama min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin Allah ce babu wani abu wanda yake boyayye ga'ibatin an yi wannan mubalaga ce ta kai matuƙa cikin buya abinda ya buya ya buya ga'ib ne amma kai masa tanisi to dawa ne da mubalaga tsananin buya babu wata aba ko wani abu wanda yake boyayye wanda yake ya buye ya buye sosai wato ainihin ga bayan Allah fi samaye a samai wal arzu ko a ƙasai illa fi kitabin mubin face sai yana cikin littafi wanda yake bayyana ne shi ne lauhul mahfuz Allah kuma ya riga ya san shi
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون wannan alkur'ani hakika yana kassantawa ne a bisa bani isra'ila wato bani isra'ila zamanin manzon Allah kenan waɗanda suke cikin wannan lokaci har izuwa yanzu ta ƙur'ani yana ba su kissa yana ba su labari wato ainihin abubuwan da suka sassaba a cikinsa na daga wato ainihin addini da abubuwan da suka dinga sabani a kai na haƙida ma'ana yana ƙasantawa bani isra'ila wato ainihin abin da suka saba a cikinsa aksaru aksarar lallazi fihi hum fihi yakhtalifuna yana kasanta musu mafi yawan abin da suka yi sabani wato ainihin a cikinsa wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin hakika qur'ani wallahi shirya ne daga barin fata wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'minai daga barin yace wa ma anta bi hadil ummi ya rasulullahi kai ba mu shiryatar da makao bane an lalace ko makafi an lalacehin daga barin bace-bacen su in tusna wato wato kajiyar da su ji su karba su yarda da shi ba za su yi ba ai in tusna amana ba za su ba za su ba za a jiyar da su ji da za su karba ba babu kuma wanda ake iya jiyar da shi ya ji illa man yumin bi ayatina sai wanda ya imani da ayoyin mu sune alqur'ani wadannan da ake jiyar da su su ji su karba su aiki da abin da suka ji su kadaita Allah sune suka yi imani da ayoyin mu na qur'ani fahim muslimuna su ne musulmi masu tsarkakakken wato ta Allah Allah ka samu ne wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله يقول وإذا وقع القول عليهم wato idan kuwa faɗin azaba da Allah tabaraka wa ta'ala yace zai musu yayin da ta auku a kansu lokacin saukar azaba ya zo cikin kafirai Allah yace akhrajna lahum da za mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa tukallimu ta dinga musu magana waɗannan lokacin waɗannan ibin Allah ɗin suna magana tana musu magana tana faɗa suna ji sun ga abin da ba su saba gani ba to shi ne Allah ya ce inna nasa hakika mutane wato ga abubuwa sun bayyana na azaba ga abubuwa da suka bayyana na farala Allah da kudurarsa gare su to bayan wato maganar ma da dabba za ta yi musu tsorata su yi kamar sun bi Allah kuma ya canja to a take kuma mutane za su kuma komawa kafirci shi sa Allah ya ce inna nasa hakika kafirai wannan kafiran da za su ga abubuwa na abubuwan mamaki ko suka gani su ne da kafiran maka da kafiran kuma ko'ina kanu sun kasance layu nuna ba sa yin imani na sakankan cewa bi ayatina da ayoyinmu wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un wannan kuma dabba da ake nufi za ta fito ta yi magana da mutane a kuma daga kufarin makata abin ya faru kaga abin daga wajen mu kenan zai ci daga nan zai tashi mana alkiyama ta matso alkiyama in ta zo shine rana za ta fito daga daga ainihin wato yamma kuma maimakon gabas sai rana ta yi gabas inda za ta fito to a lokacin ne Allah zai bayyana da dabbobi kamar yadda ruwaya ta inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama shi za ta dinga magana a ba da daddare ba a lokacin wadha mutane za su ga dabbobi na magana suna dariya suna murmushi suna yin magana da mutane to wannan lokacin kuwa in ya zo to lalle kan azaba ta Allah ta zo domin alkiyama ta zo kenan kuma duk abin da mutum ya yi lokacin dambasa ya zo kenan shine Allah tabaraka ta'ala ya ce kowannen lokacin kuma za ka samu mafi yawan kafiran nan na maka masu mugun halin nan na maguzanci za su kasance ba sa yin yaƙini da imani da ayoyinmu ne Allah ka kiyaye Allah tabaraka ta'ala ya ce ambaci ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma nahshuru min kulle ummatin faujan ya ranar da muke tashin jama'u daga cikin kowace al'umma jama'a jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suke karyatawa da ayoyinmu da shugabanninsu da masu bi dukkan za mu tashe su fahim haƙiƙa su a wannan lokaci da za a tattashe su za a same su ne yuza'una ana masu ɗaiɗaita su ana kora su ƙungiya ƙungiya tauzi'in kenan ana kora su zuwa azabar Allah waɗanda suka bi da waɗanda suka sa aka bi waɗanda aka bautawa da waɗanda suka sa aka bautawa sai a cashe su ana kora su yuza una abinda ya taro ne a diddukula suke amma abinda ya sa Allah ya ce ku watsa su saboda tafiyar da ake yi da su zuwa cikin gidan azaba. su da yawa kuma ana kora su da mala'iku na azaba Allah ka kiyaye hatta idza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhidu biha ilman ma za kuntum ta'malun hatta idza ja'u hada idan suka je bayan an tashe su da kaburburansu ana kora su zuwa wajen hukunci da wajen azaba har in suka je wajen wato da za a hukunta su kala sai Allah ta'ala ya faɗa a gare su ma'ana za a tabkitar da su aka zabtun shin yalla kun karyata ainihin bi'ayati da ayoyina da manzannin da na aiko kun karyata da su ko walam tuhaidu biha ilma ba ku kuma kewaye daga wato ilimi ba da abin da na aiko manzannin na da ita kawai ba ku san me take cikin aikin ba ku ka karyata kun yi wato wato kun yi inkari kun karyata ba tare da sanin ku amun ba shi da shehu shehu wai duk mulatun kiru an jahalace libagayin wa udwanin wa aini jafa'i tun wannan lokacin mun kirai da kafirai suke inkari akan abin da ba su sani ba abin da kuma in sun ma sani sun fahimci gaskiya ne saboda adawar hasada sai su ki aman su yi inkarinsa shine Allah ya tambaye su a lokacin kun karyata ayoyina da manzannina ba tare da sani da kewayewa ku da ilimi ba da abin da na aiko su shine Allah ya ce amma za a bisa menene kuntun kuka kasance ku ta'maluna kuna aikatawa ma'ana yin haka din menene me dalilin ku akan menene da wani umarni ne kuka zo kuka aikata haka wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yanfiqun alqawlu azaba ta Allah waka'a sai ta abu kuma na faɗin Allah na azaba da ya la'am la'am na jahannama ɗan da min aljannati ko to shi ne ƙaunin dai da Allah yake ji kaga an ce waka alƙaulu ba magana ba a azabar magana da ai ta shige sai dai cafkar azaba shi ne Allah ce azaba ta Allah ta auku a kansu a wannan rana na alkiyama da sababin abin da suka kasance sun yi zalunci shine shirka da kuma kin yarda da aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzanni a gare su hohum su a wannan rana duk tambayar da Allah yake tambayar su din din cewa aka zabtun din nan bi ayati wa lam tahidu biha ilma din nan la kuna babu suna samun damar yin furuci sai su yi gum dan babu hujja wanda suke cikin sammai da bakasai baki dai su firgice su ji tsoro saboda abin saboda kowa mutuwa ne kowa zai tafi zuwa mutuwa babu saura ba wani kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fasai kamar fil ko kowa zai zai fadi ya mace kawai wannan kuma yake da illa man sha Allah sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so a wannan lokacin ba zai mutu ba su ne mala'iku nan guda hudu da cikon na biyar shi ne wato ainihin malakul maut din nan su ne suke a jibrilu na nan mika'ilu yana nan israfilu yana nan shagwa wato na hudun kuma ba kama suna dama shi zai aikin a zara'ilu israfilu yana busa shi kuma zai fara mammakewa yana karɓar rai wannan dan abbas ne ya faɗa su ne ainihin waɗannan aiki suke shahidai waɗannan surayayyu ne allah ta'ala yake ci gaba da raya su babu zancen mutuwa gare su a wannan lokacin a wannan lokacin sai an kashe kowa amma su ma za su zo su tafi tunda dai kowa sai ya tafi amma a wannan lokacin su ba su mutuwa yawwa wa kullum wa kullum kowa da kowa na halittar Allah a tauhu zai zo za su za su zo ubangiji Allah ne kowa sai ya zo wa Allah wato zuwa ainihin lahira dakhirina kowa za su zo masa na halitta kowa da kowa za su zo wa Allah suna masu wato ainihin kaskantuwa
وترى الجبال تاسبها جامدة وهي تمر مر السهاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أولا رانا ذاك ذوات ودور وكو wato lokacin da aka yi busa na karɓar rayuka duwar wazo za ka gan su ta hasuwa za ka zaci duwar wazo a lokacin jami'atan tana sandararriya ne a gurinta amma ba haka ba ne tana tafiya dutse tana tafiya wahiyar tabaru alhali kuwa za ka ga tana tafiya tana shishuɗewa ne marar sahabi irin shishuɗewar girgije a lokacin hadari haka za ka ganta tana tafiya kamar iska fu tana tafiya dutse komai girmanta tana tashi sama tana tafiya saboda tsoro da lokacin kuma wato karɓar rayukan bayi alkiyama ta zo kenan shi na Allah ya ce wannan abin da kuka gane da kuka ji Allah yake faɗa wato sun Allah aiki kenan na Allah Allah ne ya aikata ma'ana aikin Allah kenan allazi atqana kulla shay'in wannan da ya kyautata kowane komai da ya aikata shi duk abin da Allah ya Allah yana kyautata shi ne shi sa baki ɗaya manyan duwarwatsu suke zama kamar haba an mansura manyan duwarwatsu suna yawo sai kai ka ɗauka ai dutsen can a tsaye yake amma tafiya yake kamar tafiya girgiri to wannan aikin Allah ne karka ma binkita ya abin yake kawai Allah ne tabaraka wa ta'ala yake aikata abin da ya so kuma duk abin da Allah ya so ya aikata yana kyautata shi inna haƙiƙa shi ubangiji Allah khabirun masani ne bima yaf'aluna da abin da dukkanin bayi suke aikatawa
man jaa bil hasanati falahu khairun minha وهم من فزع يومئذ آمنون الله يقول من جاء بالحسنة ونبي ذو لكتاوى a ranar alkiyama shine imani da tauhidi da ta Allah ya zo da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah falahu khairu yana da lada mafifici min ha daga gare ta mana za a ɗaukaka shi za a fifita shi za a bashi mafificin abin da ya yi shine za a bashi ladan kalmar goma khairun min haɗin nan mafificin ɗaya za a bashi sama da ɗaya dama inganta cewa shi lada ga Allah tabaraka ta'ala abin da kai na lada abu ɗaya ana ninka shi zuwa goma shine yace falahu khairun min ha wanda ya zo da kyakkyawan aiki kowane iri ne nan misalta ne da la ilaha illallah kalmar tauhidi saboda girmanta to duk wani aikin alhairi da bawa mumini ya yi zuwa alkiyama zai ga ɗaya i amma zai ga sakamakon da za a bashi guda goma ne sannan wanda suka yi imanin nan suka zo da kyakkyawa suka yi imani da la ilaha illallah aka ba su labekunsu wahum su kuma a wannan rana wato min faza'i yau mai izin daga razani da tsoro na wannan rana na alkiyama aminuna suna amintattu daga barin shiga damuwa ko tsoro Allah ka samu ne
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أما الله يشي وانا كما دي يزود واتو ممونا شيني شركة يجي يزود كلمة شهادة لتوحيدي duk wanda ya je wa Allah da mummuna na shirka ko kuma sauran munanan ayyuka to fa ku batulo hufinar za a kittifar da ɗaɗɗaura fuskokinsu wato a cikin wuta wannan ana ishara ne da cewa duk jikinsu za a sa a wuta amma an ambaci fuska ne saboda girmanta da ɗaukakarta a cikin jiki don wanda aka ce an gama kifar da fuskarsa an danna ta a wuta to ai ya san jikin ma ya gama shiga Allah ka kiyaye mu za a sa so a ainihin cikin wato wuta ta fuskar su hal tujzauna shin yalla ana saka musu su bayi a ai ba a saka musu illa ma kuntum ta'maluna babu ana saka muku ya ku bayin nan sai face da abin da kuka kasance kuna aikata shi na shirka da sabon ubangiji innama umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ga ya musu ya rasulullahi inna ma a takaice inna ma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu an umarce ni ne an abuda bautawa ubangijin wannan gari shine maka wacce take ganin da take amintacciya kuma garin da yake abin wato ainihin tsarkakewa bautawa ubangijin wannan gari wallazi harama a wani Allah ya haramta ta daga barin afkawa da yaƙi ta zama amintaccen gari shine makka ba farauta ba yaƙi ba fashi babu komai na illa Allah ya haramta garin aminci ne walahu kullu shay'in ga ubangiji Allah komai da komai yake duk wani abin da ka gani nasa ne a sama ne a ƙasa ne shi ya halicci abin kuma shi ya mallake shi a umirtu an umarce ni ga annabi Muhammadu an akuna an kasance minal musulmi na daga cikin musulmi masu miƙa wuya da kaɗaita Allah wa anatul wal qur'an من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين يشكما أن أمرتين لإنجم محمد صلى الله عليه وسلم أن أتلو القرآن كرنت القرآن ma'ana ku ji ku imani da shi muku wa'azi da shi ba mana ita ne wannan din na karanta ƙur'ani ya ci ya shi ya shu fa inna ma a taɓace da duk wanda ya shirya ta inna ma ya hatari ne nafsi yana shiryatuwa ne don kansa dalla dai shari'a nan ta sace ba ta waninsa ba shari'a ta wanda ya shari'a ta je shari'a wani ba za ta yi wa Allah komai ba wa man balla wanda kuma duk ya bace daga barin shari'a ya yin imani ya ƙi kaɗaita Allah ya kauce ta farkin ƙwarai ka ƙul faɗi gare shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama ana min al-munzirin ni dai kawai ina daga cikin masu wa'azi da tsoratarwa ne ba komai ba ni sai isar da sakon Allah gare ku wannan ko kafin a saukar da izinin yaƙi ne wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun تعملون وقل كفدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله jinsin yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah sa yurikum ayatihi da sanu zai ganar da ku ayoyinsa fa ta'rifuna kuma kusanta ku gane ta tunda ne kun ki to mu je zuwa za ku gane ranar da za ku haɗu da asaba da musiba ta farko shine bugawa da za a yi da badar da kuma saukan mala'iku da za su dinga dukan ku ta gaba da baya sannan za ku san wato ainihin ayoyin Allah da kuma gaggautawar da kuke yi azaba ta zo to din daga duniya za ku fara sanin wannan kafin a je babban Allah tabaraka wa ta'ala yace ka gaya musu kuma ka ce wa marabuka ubangijinka bai zamo bai gafinin da gafala ba mai gafala ne amma ya faluna da abin da suke aikatawa Allah babu yana gafala da wanda suka abin da suka aikata kuma zai musu sakayya da shi suratul qasas makkiyatun wa hiya thamanin wa thamanuna aya بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون wannan sura ta ƙasas sura ce wacce take ayoyinta 88 ne ko kuma 87 kuma aya ce da ta sauka a maka wannan ayoyi wato ainihin da suka sauka faru dina wanda ba su fice guda uku ba inna Allah ce inna lazi farada alaikar ƙorana dinnan da zai ban maka dinnan sai kuma Allah zai na hata na humul kitaba sai kuma inna Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sallah naftagil jahili na wa'annan su ne suka sauka wato ainihin ba a hanya kenan wannan sura ta tare abubuwa daban-daban an ambace ta da ƙasashe saboda ƙisoshi da labarai daban-daban daga Allah ingantattu da Allah tabaraka ta'ala ya ba wa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato ita wato wannan sura ta sauka ne a hanya ta hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hanyar Madina yayi hijira saboda haka makiya ce domin daga maka ai aka abin nan ɗinta saboda haka abin da yake akwai wata hanya ta don an ji ufa ne akwai guri tsakanin hanya a hanyar maka da madina ana cewa wajen nan ji ufa mazala sallallahu alaihi wasallama ya fito daga kogo to sura ta fara sauka haka to ta sauka mafi yawanta a ji ufa kuma lokacin da wasu ayoyin suka sauka daban-daban don haƙurƙurtar da manzon Allah ne da yi masa bishara na samun ɗaukaka da samun nasara inda ya dosa Allah ya ce ya tafi to a nan ne shauƙi da kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin zai bar mahaifa ka san hubbul waɗanda minal imani ya ce to saboda san mahaifa sai manzon Allah ya dinga damuwa lokacin da zai fita to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wasu ayoyi ma na bashi bishara da hakurkurtar da shi cewar ba komai zai dawo da shi ne kuma zai tafi a amana a amince zai kuma samu girma shine bisharorin da suka yi ta faruwa kisosi a cikin wannan tana da yawa wasu daga cikin masu tafsiri ma saboda kisa annabi musa da aka yi ta kawowa da fir'auna a ciki da irin yawan maimaita kissoshin Musa a ciki har ma suna ambatan surar nan ta ƙasarsu da suratu Musa sai wasu na ce mata suratu Musa saboda kissoshin annabi Musa sun sauka a ciki da yawa sannan a cikin wannan sura akwai akwai bisharori na Allah tabaraka wa ta'ala da yi wa manzon Allah da mu'minai da samun nasara da samun tsira a lahira da kuma cewa su ne tabbas da kuma abin da annabi Allah ya aiko shi da shi Allah ya gaggata shi ya tabbatar da kaɗai ta Allah shine muradin Allah kuma Allah ya karyata masu shirka da masu bautar wani Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama samun nasara da kuma wato ainihin yi masa alƙawarin dawowa da shigowa da zai zo a maka kuma ya dawo ba tare da wani damuwa ba da cikin nasara to da kuma ainihin tsawatarwa da tsoratarwa ga kafirai da kuma tabbatar musu da azaba da suke ainihin gaggautawa ta same su to duk dai Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani da batuttuka daban-daban a cikin wannan sura mai girma kuma idan aka je wuraren dai duka za a ji Allah ka daɗa ba mu ganewa Allah kuma ya ƙara annabi daraja Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ɗasimiyu Allah shi ya san abin da yake nufi da ainihin wannan kalmomi wannan harufa amma dai daga cikin ba'arin harufan Allah kamar yadda muka saba faɗa suna nuni ne zuwa Allah ne ke rantsuwa wato da ainihin sunayensa masu girma da waɗansu sirrori da ya tare a cikin waɗannan harufa. na awa'ilus suwar dinnan Allah tabaraka wa ta'ala yana ishara ne zuwa wani ilimi wanda yake shi Allah ya barwa kansa sani sai annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so da yawa zaka ga sunayen nan sun tare sun haɗe zaka ga suna ne na Allah tare da manzon Allah wani wajen kuma zaka ga suna ne zallansa na Allah ko kuma zallan sunan ka same shi na manzon Allah ala ayi halin dai wannan harufa masu daraja masu girma abubuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya rarratse da su Allah ya yi rantsuwa da waɗannan harufa da shi ya san abin da yake nufi da su yace tilka ayatul kitabil mubin wancanan ka ayoyin wannan littafi shine alqur'ani mubinin wanda yake mai bayyanar da dukkanin abin da yake ainihin na gaskiya shine alqur'ani ayoyinsa to aikin su kenan abin da Allah ya rantse da cewa waɗannan ayoyin wannan littafi masu bayyanarwa ne da ainihin gaskiya kuma masu bayyanar da ƙarya ne Allah ya ce natlu alayka muna karantawa ma'ana muna kassantawa a gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min naba'in Musa labarin Musa kaga da shi ma aka fara shi sa wasu masu tafsiri da ƙura'u suke cewa suratul Musa da annabi Musa aka farawa muna baka labari na Musa wa Fir'auna Fir'auna bil haƙi da gaskiya ya Rasulullahi muna ba da wannan labari wato ainihin gare ka domin ya zama toli kaumin ga wasu jama'u yuminuna suna masu imani da Allah kuma su imani da abin da ka zo da shi yace inna fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastab'ifu ta'ifatan منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين حقيقة فرعون yayi wato girman kai a ban ƙasa ya gwada ɗaukaka da jin isa ya yi abin da ya ga dama filar da abin ƙasa ma'ana a ƙasar misra waje al'ala shi'a ya sanya kuma jama'un nan na ainihin ƙasar nan suka zamanto mabambanta ya rarraba su ma'ana akan hidimarsa da abin da yake so ya mai da kowa bawa ba taɓa wannan ya mai da ɗan adam bawa irin fir'auna ba ya mai da mutane bayi tatattu bayi kuma wanda suke na wahala shi ya nan na rarraba su a cikin hidimarsa yake nufi waɗannan ɓangaren aiki kaza waɗannan kaza waɗannan kaza shi don tsananin isa fir'aun ko kujerar zama bai da ita akan bayan mutum yake zama wani ya gaji ya burukta ya mutu wani ya wani ya shiga idan za a haɗa masa gado da zai hau a shiga gari a gewaya da shi akan bayan mutane ne ya wahalar da bayan allah fir'auna kenan amma kaga da yake allah allah ne yanzu sai labari shi sa ko mai mutum zai gani ya yi haƙuri a dai rike Allah da manzon Allah duk bala'i duk abin da za a shiga in dai mutum ya raida da Allah shi ne da nasara yanzu annabi Musa gashi ko daga nan har alkiyama ana kiran sunansa ana cewa alaihi salatu wassalam kowa yana neman albarkarsa ana gode masa ko amma fir'auna fa ko labari babu sai dai an zo labarin annabi Musa ma a ji shi saboda abin da ya yi ya yi barna sosai ya gasa mutum ya cinye shi ba abin da fir'auna bai yi ba shi ne Allah da kansa ya ce haƙiƙa fir'auna ya yi ɗagawa ya yi barna a ban ƙasa ya karkasa jama'u bayan Allah a cikin hidimarsa yastabu'ifu ta'ifatan ina mai raunana wata wato jama'u minhu daga cikinsu waɗanda ba su yarda da shi ba su bani isra'ila ya raunana su ya karya darajarsu duk wani wahala ya yi musu ya karkashe su yuzabbihu abna'ahum yana mai yanke ƴaƴayensu maza da aka haifa wa yastahyi nisa'ahum sannan yana barin wato ƴaƴayensu mata saboda ladabi ga Allah karkashe yana rayawa mun ji dai yana yayyankawa yuzabbihu an san mutum yana yankawa amma da za a ce ya ne sai a ce sai a ce ba za a ce ina kashewa Allah ne mai kashewa nan kuma da Allah ya kawo da cewa ya stahi sai a ce yana bari yana barin matayensu yana karkashe kuma ya yayyanka ƴaƴayensu tun da bokaye suka ba shi labari tafiyar mulkin ka za ta kasance a hannun wani yaro ɗa namiji da za a haife shi a sa ido don a kama shi a kashe kaji banda haukan boka abinda Allah ya shirya za a yi kashe a fasa da haka suke cin kuɗin mutane komai munin abin da ba zai yiwu ban kaje wa boka cewa zai zai yiwu ba komai a kawo kuɗi kawo kuɗi ko to abin haka ya faru tun farko bokaye sun ce tsarin da Allah ya shirya za a zo mulkin ka zai kauce laka alaka a hannun wani ɗan yaro namiji ɗan banu Isra'ila ne za su haife shi saboda haka a san yadda za a yi ya dinga jimgawa bokaye kuɗi da kyauta da girmama su har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da hakan kuma ya zo ai ba za a fasa ba shi sa kowa ya rayu lafiya abinda Allah ya so ya ba a fasawa in wani falala Allah ya so ya ba bawa duk hasada mai hasada akwai mai hanawa idan kuma Allah ya kwace akwai mai bashi to to saboda haka lokacin da izo to sai fir'auna ya dabara abin da boka ya ce duk ɗa namijin da aka haifa a yanka shi don a samu a yanka wannan wato an yanka wanda zai zubar da mulkin nasa shikenan an fasa ko to Allah baya fasawa yasa aka ta yanka su saboda haka ya kashe ya kashe ƴaƴan maza da yawa amma za a ji yadda aka yi ma a ƙarshe ma shi ya raini ma fir'auna ya rayu a gidansa kuma kuma fir'auna ya tashi kuma girman kuma komai ya tabbata kuma Allah ya barar da mulkin nasa da daular tasa da halakar da shi duka a hannun fir'auna Allah shi ya iya shi ne Allah tabaraka ta'ala shi innahu haqiqa fir'auna kana ya kasance min al-mufsidina yana daga cikin masu barna a ban kasa saboda yawan kisa da ya dinga yi da yawan cin naman mutane ta tsinan farko kenan inna lillahi wa inna shi kuma Allah a kudurarsa shi ya tsara Musa na wato annabin Allah mursali mugun makiyin Allah shedani fir'auna ne ya raine shi kuma ya tashi ma'aikacin Allah amma Musa Samiri Jibrilu ne ya raine shi amma kuma ya tashi makiyin Allah shi ne mai malam abu dattijo Muhammadu Bakari ko yake faɗa a baitocinsa da yin lalamiya wa musa lazi rabbahu jibrilu kafiru wa musa allazi rabbahu fir'auna mursalu wannan sai Allah Allah Allah ba mu gane alhamdulillah salati